من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب إنهن أضلل كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم الخاتم الخلاصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ثبت جناني وأجل الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu ikon dawowa don ci gaba da wannan karatu na tafsirin alkur'ani mai tsarki muna fatan Allah ya muna muwafaka da abin da za mu karanta Allah ya muna muwafaka da abin da za mu saurara. Allah ya sa abin da za mu karanta da abin da za mu saurara ya zama sanadiyyar tsira gare mu duniya da lafiya. Don alfarman ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama. Mun kwana jiya a cikin wannan sura ta suratu Ibrahim alaihi salam wanda mun ji irin abin da annabi Ibrahim yake tadarru'i ga Allah. Yana kankan da kai ga Allah yana cewa Allah ka kare ni da ni da ‘ya'yana kada mu bauta mu gumaka wannan abin da annabi ibrahim ke roƙon kenan wanda wata hakika da ke ciki aka kawo Allah ya ba manzo Allah irin wannan abin da annabi ibrahim ke roƙo Allah ya ba manzo Allah ke roƙa ba saboda girman saboda girman da bambancin da ke tsakanin sayyidina rasulullahi da sayyidina ibrahim alaihi salatu wassalam ya Allah tabaraka wa ta'ala sai ce inna ma yuridu Allahu li yudhiba ankum rijsa al-bayt wai fasira kun fasira da dai sauran wai Allah ne ke rufin ya tafiyar da dukkan wani abu na kazanta gabarin ku ya kuya da gidan manzon Allah ya tsarkake ku tsarkakewa wannan shine wanda muka kwana jiya a kai to sai ya ci gaba da bayani ya ce inna hunna ablanna kabira min an-nas ya ce Allah ya kare shi da shi da ya an kada su bauta ba gumaka sai faɗi illan bautar gumaka yace don ya ga abin da ya gani inna hunna sanidai gumakan nan abu lalla kabiran minan nas sun ɓadda mutane da yawa daga cikin mutane sun ɓadda da da yawa daga cikin mutane aka ce to shi gunki ko magana bai ba zai ce kai ko ce ka bai sai aka kuma dangana fatawa ga gumaka ta ka ce abin da ya sa nan wani abu ne da ake ce ma watan majazi ne aka yi an dangana fatawa ga gumaka amma majazan su abin da yasa saboda suna sababi na bacewa dalilai ne na bacewa su gumaka sai aka dangana fatawa ma gare su an dalla sun batatta kasirar bilin nasu masu yawa daga mutane amma hakikatin su babu ruwan ba su ma ana yi ba shi gunki bai ko san bai hoton shi ba kwata kwata bai san bai hoton shi ba tsoron da bai san kai shi ba zai san bai hoton shi in wuta za ta sau sai ta cinye shi kurmu zai koma toka in na ice ne ko ka dago to ya san kai shi a zai gudu in yana da wani abu zai makai dai to don haka sai aka ce kan majazi ne aka dangana fasarwa gare su annabi ibrahim ya ci gaba da cewa faman tabi'ani fa innahu minni duk wanda ya bi ni cikin tauhidi ɗayan ta Allah Allah wahdahu yake la sharika lahu fa innahu minni shi shi wanda shi muke addini da shi muke addini da yani min ahli dini wa man asani fa innaka ghafurur rahim yace ya ubangiji wanda kuma duk ya saba mani na ce abota wa Allah shi kadai ina kira zuwa ga abota maka kai kadai amma ya saba mani ya bota ba kuma ka wannan kuma ya ubangiji fa innaka ghafurur rahim ubangiji mai gafara kake rahimun mai jin kai kake malamai tafsiri suka ba da fasara biyu ana suka ce fa innaka ghafurur rahimun kuma gashi bancin yayi shirka aka ce ana min mai gafara ne wai sai ka bashi imani in ka ga dama sai ka bashi imani sai ya duba kaga da kafiri da ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah kaga ya shigo daga kafirci yanzu ya shigo musulunci duk abin da ya kafirci bai kore shekara ɗari nawa ne an shafe shi gaba ɗaya to kaga fa innaka gafurur rahim mai gafara kake mai jin kai kake sai ka bashi addini duk abin da ya san baya kaya ne wasu kuma suka ce annabi Ibrahim ya faɗi haka ne qabla ilmihi annahu ta'ala la yaghfiru shirka kan annabi Ibrahim ya san cewa ya samu matsalar cewa ai Allah bai yafi shirka inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah yana gafarta abin da bai kai shirka ba bai gafarta asara mai asara wani da shi la yaghfiru an yushraka bihi Allah bai gafarta shirka ko kadan amma yana gafarta abin da bai kai shirka ba ga wanda ya so gafarta ma aka ce annabi ibrahim wataƙila bai san haka ba ne a lokacin rabbana inni askantu min zurriyyati yace ya ubangijin mu inni askantu min zurriyyati na don haka bai ce watan arabi yau ce rabbana saboda zai magana ne akan shi da wasu daga zurriyyar shi a ga jami'i kenan amma da ya tashi da shi ne ya aiki sai ce inni ya ubangijin mu inni haƙiƙani askantu min zurriyyati na zaunar da wani tashi daga zurriya ka ai ba'daha wa isma'il ma ummi hajar annabi isma'il da mahaifiyar shi hajar lokacin da annabi ibrahim alaihi salam ya ɗauke su daga nan ya kai su a inda makka take yanzu tun lokacin da babu makka daji ne kawai shi ne yake cewa ya ubangiji na saukar da wasu daga wani sashi daga zurriya ta bi wadin a wannan wadi shine wannan kwari tsakanin duwar wasi zairi fi zarfin wanda kwata-kwata ba gonaki ba a noma ba a komi ciki duwatsu ne kaɗai zai kasa ko maka sai ta ce maka inda bai tikal muharram nan ga ɗakin ka wanda yake mai alfarma Allah ne kana kabla kofa wanda yake kafin a yi kofa na ta kai na an ce an sake jaddada ginin wannan ɗaki wasu kuma suka ce ba sake jaddada shi ba sai ginin da annabi Ibrahim ya jaddada mashi rabbana domin shi Ka'aba an ce annabi Adamu shi ne farko wanda ya gina ta wasu suka ce mala'iku ne farkon waɗanda suka gina ta annabi Adamu shi ma jaddada ginin ta yayi daga baya aka yi ta jaddada ginin Ka'aba kamar yadda malaman tarihi suka yi bayani ربنا يقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه أنا إبراهيم في تكون الدعاء يا أبي يا ليشن هاجر دكانتا النبي إسماعيل يا أبي سؤالا شيء فرقم وين يسامو هنا الشكرة تسئل تسعة يسامو النبي إسماعيل هنا الشكرة تسئل تسعة يسامو النبي إسماعيل يا أبو خصوصي إنت قلت لنا الشكرة تسئل إذا هاجر سنن shi kun sannan daga baya Allah ya bashi annabi Ishaq annabi Ishaq yana da shekara annabi Ibrahim na da shekara ɗari da goma sha biyu yana da annabi Ishaq tsakanin annabi Ishaq da annabi Isma'il shekara goma sha uku فالنبي لوكacin da ake wannan gugurmaya ma ba a haifi annabi ishaqu ba sai annabi isma'il ne kadai ya dauke shi ya kai shi da shi da mahaifin shi a cikin wannan daji na makka to shi ne yake addu'a yana cewa ya ubangijin mu yuqi musallata abin da yasa na ajiye su a nan daidai ɗakin ka dan su tsaye da as-salata sallah fa an aqida kaga muhimmancin sallah kaga muhimmancin sallah kaga kenan kowace shari'a babu shari'ar da ta wofinta daga sallah haka shi wani shi rabbi Allah ko ka san wata shari'a ta wani annabi wadda ta wofinta daga sallah ce shari'ar nan ba sallah cikin ta babu sai dai kafiya ta bada wasu yanzu da rana ta bullo za su yi sallah wasu in ta waɗi za su yi wasu tsakiyar dare za su yi haka haka ne kowanne da irin nau'in da wasan aka shakanta musu yace biyu qimus salata ya ubangiji na na aje zurriyata anan domin su tsaye da sallah faji al'afida ta minan nasu ta huyi ilaihim ya ubangiji ina roƙonka ka sanya afida ta minan nasu zukata na mutane minan nasu ta ga wasu mutane ta huyi ilaihim ta rika soyayya tana karkata ilaihi zuwa ga ilaihim zuwa ga waɗannan zuriya ta wani na'aji a nan wai Allah ka karkato zukatan bayanka wasu daga bayanka su ji suna son zuwa nan su zauna su ji suna son zuwa nan su yi ziyara to Allah sai ya amsa addu'a wannan babban dattijo Annabi Ibrahim alaihi salam wannan babban bawa Allah Annabi Ibrahim alaihi salam Allah ya karba addu'arsa sai ga Makka babu kasa babu gari wanda ake karkaina gare shi akai a komo akai a komo kamar Makka babu shi Allah ya karbi addu'a Annabi Ibrahim. Sai da Abdullah ibn Abbas yace ba dan ma da Annabi Ibrahim yace minan nasi ba. Ba dan da yace minan nasi ba yace lahannat ilayhi faris wa rum wa nasu kulluhum. Ai da faris da rum duk sai sun zama ba su da inda suka ji ma sai nan. Ba inda suka kara kaina sai nan. Kowa zai iya son ya zo maka, kowa zai iya son ya zo maka. Gaba Ibrahim sai yace minan nasi wasu daga mutane. za ka sai zan ba kowa ne Allah ba dama ya ba ba kowa ne Allah ba dama ya ba saboda minan na ce wasu daga cikin mutane warzuquhum min as-samarat ya ubangiji ka azurta wannan zurriya tawa da na aji a nan ka azurta su min as-samarat daga ƴaƴan itace na ko'ina wannan ma Allah karba ma annabi Ibrahim wannan yadda ake cin ƴaƴan itace kala kala na alfarma daban-daban wanda baka taɓa gani ba ka ku in ka je za ka gan shi a makka sannan kuma wani abin ban mamaki ita ba a ce shi kasar da ake noma shi kamar yadda ake ci shi a maka akwai itacen da a kasashen da ake noma su sai masu kuɗi ke ci amma in an kawo shi maka kowa sai ya ci kowace daga malam saboda addu'a annabi ibrahim wa zubun min as-samarat ka ciyar da su daga yayin itace ba su noma ba amma fa komai za a kawo su abin da ba ku ci a ƙasar ku za ku noma ku yi tsini don ku anshi kuɗi sai ku noma ku yi tsini don ku anshi kuɗi ku kawo maka su ko kowa da kowa ci ta kuma kowa da kowa zai ci ba saboda addu'a annabi Ibrahim la'annahum yashkurun la'annahum yashkurun ko za su gode ba nimomin kaya ubangiji wa qad ila haqiqa an aikata haka ma'ana an karba ma annabi Ibrahim alaihi salam ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن ya Ubangijinmu innaka ta'lamu ma nufi ka san abin da muke koyewa ba mu ambata shi a bakunan mu ba ya Ubangiji ka san shi wa ma nu'linu to balle abin da muka wato bayyana duk dai ya Ubangiji ka san abin da muka wato muka koye ka san kuma abin da muka bayyana wa ma yakfa Allah min shay ba ni shay'in wani abu wa ma yakfa bai koyewa Allah ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala bil ardi abin cikin ƙasa yake saman ƙasa yake ko cikin ƙarƙashin ƙarƙashin ƙasa yake ko kuma cikin sammai yake Allah ta baraka wa ta'ala ya san abu ko mene ne la yaqfa Allah shay'un fil ardi wala fis sama ba abin da ke koyewa ga Allah ko mene ne daga Allah shi Allah zai da koyi bai da koyi halitta ne take da koyi ta ce kaza koye ke to ga halitta kenan kaza gaibi to ga halitta kenan amma shi Allah ta baraka wa ta'ala ya san abin da ke cikin tudu ya sa abin da ke cikin ruwa ya sa abin da ke karkashin ƙasa ya sa abin da ke cikin sammai ya san abin da ke cikin zuciyar ɗan adam subhanahu wa ta'ala
الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يوخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء
Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da haka ya to mana zancen annabi Ibrahim alaihi salam annabi Ibrahim ya ci gaba da cewa alhamdulillah alladhi wahaba li ala al-kibar Isma'il wa Ishaq inna rabbi la sami'u du'a yana gode ma Allah ya ce ya ubangiji dukkan yabo da godiya ta bata gare ka ita godiya kala hudu ce Allah ya yi kansa ya ce faqaddarna fa ni'mal qadirun kaga Allah ya zaɓe shi wannan gobe ta fito daga kadimi zuwa kadimi Allah ne ya zaɓe sa haka Allah tabaraka wa ta'ala kadimi ya bi hadisi sai ya ce inna wajadna musabiran ni'mal abdu innahu awwab annabi ayyuba mun sano shi bawa ne mai hakuri innahu awwab bai yau mai da al'amura ga Allah ne kaga kadimi ya bi hadisi kaga shi ma wannan ne ya kuma ma Allah sannan haƙiƙi ya ji ƙalili kamar irin wannan alhamdulillah da wa habari na gode ma Allah wanda ya bani kaza ya bani kaza kaga hadisi farare ya yi ƙalili ya ji Allah kaga shi ma ɗaya ya koma ma Allah haka hadisi ya ji hadisi farare ya ji farare kamar bawa ya ji bawa ka kyautu samu wani ɗan wanda zai ce wani kaman alkhairi na gode wani kaman alkhairi na gode aka ce wannan yabon shi ma ga Allah ya koma saboda shi wanda zai yi yabon in Allah bai halice shi bai yin yabon to shi wanda aka yaba in Allah bai samar da shi ba ana an ma fashi balle a yabe shi to ashe yabo ya koma ma wanda ya samar da su su duka kenan yabo ya koma wanda wanda ya samar da su duka don haka sai a ce dukkan yabo da godiya don za a yi da ana cewa dukkan yabo da godiya za a ce to wai yabon kala kala ne ta yi kala kala ne akwai kalima ne da kuma da suke fararru guda biyu da daddu na Allah tabaraka wa ta'ala to dukkan su ne an dunkule su ga Allah suke komawa wa anna ila rabbikal muntaha alhamdulillah dukkan yabo da godiya sun tabbata ga ubangiji allazi wa abadi al-kibar isma'ila wa ishaq shine ubangijin da ya bambaiwar isma'ila annabi isma'ila yana da shekara 99 wa ishaqa yaman baiwar annabi ishaqa ina da shekara ɗari da goma sha biyu shine alal kibari duk da tsohon gana ba mai shekara tisa'in da ɗari ba ɗaya ya haihu kuma yana da shekara ɗari da sha biyu kuma da sake haihuwa to shi ne ke tuntuna wannan baiwa alhamdulillah alladhi wa habali alal kibar isma'il wa ishaq inna rabbi la sami'u du'a yace inna rabbi fa lalle ubangiji na la sami'u du'a mai jin addu'ar mai addu'a ne rabbi alli muqim as-salati wa min dhurriyyati annabi ibrahim yana ci gaba da addu'a yana cewa ya ubangiji ka sanya ni muqim as-salati mai tsaye da sallah ka ji annabi ibrahim da an taga da sallah don ka gano a azumul ibada ce kuma wannan addini don haka Allah ke cewa millata abikum ibrahim dan in ka ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa as-salatu azumul ibada sallah ita ce mafi fice ibadu duka as-salatu ibadati ita ce cikin addini to kaji ko a addinin annabi Ibrahim dama Allah ce millata abikum Ibrahim addinin baban ku ne annabi Ibrahim alaihi salam yace wa min zurriyyati haka ka sanya zurriyata wasu daga zurriyata su zama masu tsaye da sallah rabbana wa taqabbal du'a ya ubangijin mu wa taqabbal ka karbi du'a wato wannan addu'a da nake yi rabbana ghfir li ya ubangijin mu kai gafara li gare ni wal walidayya kai gafara ga mahaifana nan annabi Ibrahim ya ce Allah kai gafara ga mahaifana can baya kuma an ce an alƙur'ani ya karanto mana cewa walamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a minhu ما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعد عليا فلما تبين له انه عدو لله تبرع منه ان ابراهيم لاواب حليم النبي ابراهيم استغفار ديما باباني to shi ma alkawari ne dai shi ma alkawari ne don haka Allah tabaraka wa ta'ala ce daga cikin abin da za ku yi koyi da annabi Ibrahim ban da wannan dama ya ce da farka da lakum fi Ibrahim ko kuna da abin koyi ga annabi Ibrahim illa kaula Ibrahim sai ce amma ban da magana annabi Ibrahim da ya ce ma baban shi Allah kai mai gafara Allah kai mai gafara ta da kuma yana kafiri to anan sai aka ce a Allah tabaraka wa ta'ala ya ce illa qawl ibrahim shi ma sai aka kawo hanzari shi ma abin da ya sami ne gafara alƙawari ne ma ka nufi gafaru ibrahim ya abi illa an maw'idatin wa adabiyya alƙawari yayi don haka ya cika da ya fahimci ya tabbatar da cewa makiyin Allah ne kafiri ne ba zai imani ba tabarra aminu sai bai mashi sai bayan shekara wajen 60 sannan kuma sai gashi yana cewa wani walidayya ya kuma bancin an ce tabarra aminu kuma yanzu ban cuci bayan shekara sittin kuma ya dawo mace ya ka ce to magana can zai ta taso wanda ake maganar nan azar ba baban shi dan uwan baban shi amma baban shi sunan shi taron mun karanta wannan da maganganun malamai da sauransu duka abin da suka yi maganganu akan cewa baba Allah Ibrahim bane an saba ce makanin uba uba an saba ce makanin uba uba da hakikoki wanda da mun yi tukar to yanzu nan ya ga ce bayan ya bayi da shi istighfari wajen shekara sittin ya tsufa sannan kuma aka ga dawo to yanzu wanda ya haife shi ne na ciki ne ba azar bane wancan wanda aka ce tabarra aminu inda ibrahim al awwabun halim dan ba zai yi ba ya bayi da shi kuma Allah ya ce ya bari kuma ya bari ba shekara sittin kuma ya dawo yana mashi don haka ce wannan baban shi ne wanda ya haife shi shi ba mushriki bane amma azar mushriki ne wasu kuma suka ce qabla an yi tabayyana lahu adawatuhuma lillah ko an yi tabayyana lahum adawatuhuma lillah tun gabanin adawar su ga Allah ba ta bayyana ga annabi Ibrahim bai yi musu wannan addu'a walil mu'minina annabi Ibrahim yake cewa Allah ya gafara gare ni da mahaifana da kuma masu imani kaga ana son musulmi ya zama in yana addu'a yana son ƴan uwan shi musulmi ciki wannan karantarwa annabawa ce kai ka sa musulmi dan uwanka ciki Allahumma ghfir lana wa li walidina wa lil mu'minina yawm yaqumul hisab Allah ya gafara gare mu da iyayenmu da musulmi wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat duk alikata dan uwa musulmi dan uwa mu'mini a cikin addu'o'i wannan karantarwa annabawa ce yawma yaqumul hisab ranar da hisabi zai tsayu cikin tashar kiyama ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون Allah tabaraka wa ta'ala yace wala tahsiban Allah wannan da yake soshi da ake karantuwa wadanda suka kafirce ma annabawa sun kafirce kuma ba musu komai ba to ka dauka ta kare ka dauka shi ke nan sun sha Allah ya kare su a a wala tahsibanna ana karanta shi da kasra shi tun din a ce tahsibanna ko tahsabanna to me tahsiba tana daga cikin fa'ila maksuri wanda ke da huska biyu kuma da ibn malik a lamin su labari yake cewa wani hali fihi min hafiz ma'awajir tawhir dan abba ista ya ista wale ya nisu wahila yana jero fi lai al'ad waɗanda suke fa'ila maksuri ne amma mai hussari fa'ila maksuri kashi uku ne akwai ma ya tsohon fatu kamar jahila alima fariha duk wannan amuzari fatha ne ya fi sai alima ya alamu fariha yafrahu jahila yajhalu haka yake cewa kaga shi ma ya zo wannan fatu kenan to sannan na biyu irin wannan na akiba su kuma group din su da yawa ne don ka ji kirkire su kirkiro wani hali fihi mina hasib ma awal girta wa hir haji zuwa karshen baitin su kuma sai a ce hasiba ya hasabu wa ya hasibu ya hasabu alal kiyasi ya hasibu alal shaduri haka suke cewa sannan kashi na uku ma ma shazza bil kasri wala kiyasati haka suke da shi ne da kiyasi sai dai kasar kawai za a yi kamar warisa sai ce wa afridil kasar fi ma min waris wa wali warin wari ita wa min ita ma au fi ita kula su wadannan fi'ilan su kuma duk wadannan fi'ilan kasara gare su fa ina ne maksuri amma kasara ake mulani da shi sai ake warisa yarisu warisa yarisu haka na hayyar zuwa ƙarshen wadannan fi'ilan don haka sai a karanta shi da huska biyu wala tahsabanna Allah ko wala tahsibanna Allah kada ka ɗauka Allah tabaraka wa ta'ala ghafilin Allah ya amuru zalimun mai bari ne dangane da abin da azzalumai suke aikatawa Allah tabaraka wa ta'ala zai ba abin da azzalumai suke aikata su ne kafirai wai duk abin da suka yi na kafin shekara ɗauka ya tafi shi kenan innama yuwakhiruhum li yawmin tashhasu fihi al-absar Allah tabaraka wa ta'ala ce innama ke yuwakhiruhum Allah tabaraka wa ta'ala zikirta musu ne zuwa wani lokaci da ya shata ba ya kare su bane li yawmin zuwa ga wani kaga damin shi kuma ya gwadi intihai tukewa wai matukar inda Allah ya tuke nan zai kama su ran tashin kiyama dama ka tuna daga ma'anonin lam akwai intihai ilintiha hatta wala mun wa'ila wa min waba'u al-imani fadala haka imani yake ba wai daga cikin harkar jama yake masu gwajin intihadi akwai lamu akwai hatta hatta mutlayin bacin sannan da labidin nan yaumin tashkhasu bihi al-absar wai Allah ya tinkirta musu ne har ya zuwa wani yini wanda al-absar idanu tashkhasu za ta bujudduki za su gwaggwalo kamar wani abin tashi hankali in mutum ya gani sai ga irin shi ya fito kamar an shaƙe shi haka za a ga irin sun fito to wannan yinin saboda tashin hankali wannan yinin zai sa idanu su gwaggwaro kamar wanda aka shaƙe da yawan tasfi da sa Allah ta'ala murdiina muqlidi ru'usihim la yartaddu ilayhim tarquhum wa afidatuhum hawa Allah tabaraka wa ta'ala ce murdiin waɗanda yanzu kuma an shiga bayanin halin ranar tashin alƙiyama halin ranar tashin alƙiyama ga yadda halin yake ga tsoron da ke cikin tashin alƙiyama ga firgicin da ke cikin tashin alƙiyama Allah ta baraka wa ta'ala ce waɗanda suka halarci tashin alƙiyama halitta mutum da aljani da wajen su murdiyi da suna masu kaugawa haka hasan da zai fassara murdiyi masu gaugawa da qatada da sa'id ibn jubair duk sun fassara murdiyi ay musrihi da masu gaugawa eh wannan an tsago shi ne daga a hada'a ya hudu ke hida'an ila asra'a shi ya yi gauga sai a hada'a ya hudu ke hida'an mubdi'an mubdi'is wa musrifis masu gaugawa mubdi'in masu gaugawa kamar yadda yake cewa mubdi'ina ila dara suna masu gaugawa amsa kiran mai kyau muqni'i ru'usihim wasu kuma suka fassara wasan shi mubdi'ina din nan suka ce ma'anar shi waɗanda suke sun idon su ya kashe wuri guda ko tsaftawa bai saboda tashi hankali saboda tashi hankali idon su ko tsaftawa bai saboda tashi hankali Allahu akbar maquli bi ru'usihim suna masu ɗaukaka kawunan su rafi bi ru'usahum suna masu ɗaukaka kawunan su ko ru'usihim in ka yi izafa in kuma ka jar kai mai dabba akan ismul fa'il ya aiki bi aiki fi shi sai ka ce murbi'i rukusa rafi'i rukusan zaci rafi'i rukusan yadda rafi'i rukusin an yi aiki ba fakira suna masu ɗaukaka kansu saboda tashi hankali wasu kuma suka fassara cewa wata maƙulƙi rukusin duk sun kwarar da kansu saboda tashi hankali la yartaddu ilayhi tarfuhum tarfuhum ganin su la yartaddu ko dawowa bai in ya tafi sun saki idanun nan kama an kunna filan mota ba kashewa to haka ranar tashin alkiyama tsananin tashin hankali zai sa babu yadda za ko tsattawa mutum bai yi subhanallah la yarfatu ilayhi khalqu wa afidatuhum hawa afidatuhum bukatansu hawa fanko ne ba komiti kamar yanzu gongo ne wanda yake na madara ko gongo na wani abu sai a buɗe marini sai a gaba komiti wai ma'ana zukatun sun zama yanci ba komai shi ne hawa wa afidatu hawa saboda tsananin tashin hankali don haka wanda suka fassara kamar Abdullah ibn Abbas da suka ce wa afidatu hawa sun sun tabbatar da sun fassara cewa zukatansu suna mawufinta ba komai cikin saboda tashin hankali kaga sai ayar kissar mahaifiyar annabi Musa alaihi Musa alaihi salam shine za ta tabbatar mana da wannan fasara wa asbaha fuadu ummi Musa farida wa asbaha fuadu ummi Musa farida zuciyar mahaifiyar annabi Musa ta waye gari ko ta zamo fariga sanko ba komai saboda tsananin tashin hankalin raguwarta da annabi Musa alaihi salam to nan ma shine Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa ‘yan wasan waɗanda suke a ranar tashi alkiyama zukatansu za su zamo ba komi fanko ba komi. kamar akwai wasu jawabuba da muke da su wanda insha Allah za su ɗauke mu za a karanta da su ko kuma bismillah karanta.
وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زواج وسكنتم في مساجد الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال
Allah saka da alkhairi. Dangane da matsa'il dai na addini da muka tattauna matsaloli na addini mu tattauna su mu ji menene matsayin addini a kansu mun sha bari kuma insha Allah za mu ci gaba da yi wannan ma tambaya ce wanda aka kawo alifanuka ba amsa ta ba kuma gashi Ramadan yana turawa kuma matsala ce mai muhimmanci kwarai da gaske ita ce matsalar a ce Allah a roƙi Allah ya yi saboda manzon Allah a ce Allah muna roƙon kai mana abu kaza saboda manzon Allah bi jayar rasulillahi ko bi hakki sayyidina maulana rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya danganta ne da nau'a wannan shin shirka ne ko bid'a ne ko ko dalal mata ne to waɗannan abubuwa yana da kyau kamar da dai wanda ya rubuto yace yana son ya san matsayin tawassuli da istighatha da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama to alhamdulillah wannan matsala ne mun sha tattauna ta to amma shi magani kullun ba za a wadatu ba ga bari shi in cuta ta mai mai in cuta ta mai mai tu maganin ta ma zai mai mai to saboda haka tun da tambaya ce aka yi zamu amsa wannan tambaya insha Allah bi haulillahi wa quwwati kuma kamar yadda dai muka saba kuma shi addini musulunci addini ne na hujja Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko annabi sallallahu ta'ala da sallam da mai dan ya zama hujja ya aiko manzanni ga baki dai dan su zama hujja abin da ya aiko su ya aiko su da shi dan ya zama hujja saboda haka duk abin da za a kawo za a kawo shi da hujja shi ko musulmi ne da wani abu na shi abunda ake gano abu na da kyau ko bai da kyau matsayin shi mai kyau ko mara kyau ne ma'auni guda biyu zuwa da uku alqur'ani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan da maganganun magabata fahimtar magabata ke matsayin magabata ko akan kowace matsala saboda haka wannan matsala ne ta tawassuli da tabarruki da istigasa har da tabarruki ma na karanci da tawassuli a ce Allah ka yi saboda maza Allah sannan da istigasa a yi istigasa a nemi agaji da maza Allah sallallahu ta'ala wa sallam da tabarruki a nemi albarka ta manzo Allah sallallahu ta'ala wa sallam ko wani asaru na manzo Allah sallallahu ta'ala wa sallam wannan abin mun sace shi kwarai da gaske kuma dukkan al'umma tana kan cewa tawassuli da istighatha da tabarruki mashru'i ne sai karni da takwas a karni da takwas aka samu wani malamin da ya ce san san wannan abun bin shirkiya yana da cikin shirkoka kaga kenan kamar an ce karni takwas baya dukkan fatarsu ko in ne daga zarar ya samu wannan fahimta to ki nera haka cewa duk mutane a karni takwas shiga ɗari takwas baya dukkan fata suke sannan kuma tawassulin nan annabi ya koya da shi ya faɗi shi da bakinsa ya koya a yi shi ma ya yi da kanshi to don Allah ne ake me ake nema daga baya da wannan daga baya da wannan me ake nema tawassuli ya tabbata kitabun wa sunnatan a sunnan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam sannan kuma kafin haka nan wanda zai ce shirka ne sai an ce kawo hujja kafin ma ka ka yi yunkurin ba shi hujja sai ka ce kawo ta domin asalin komi halarci ba ka wanda ya kore shi ake fara neman hujja gare shi ka ce haramun to ka hujja haramun kawo hujja Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta mana kaza da abin da ke cikin ta duk halal sai daga baya ce ban da kaza ban da kaza ban da kaza ban da kaza kaga asali halarci saboda haka babu wata aya wadda ta fito ta ce a yi tawassuli da manzo Allah ko da wani haramun ne ko shirka ce babu ta ayyukan Qur'ani ka babu ta sannan ya inganta a hadisi na Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama a wannan riwaya Imam al-Baihaqi ce a dalailin nubuwa Imam al-Baihaqi ya da zuwa hadisin Anas ibn Malik ne radiyallahu anhu an sun maliki ne ce wata rana muna nan an yi fari a madina sai wani balarabin kauye ya taho balarabin kauye yana zuwa sai ya rike cewa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya rasulullahi atainaka wa ma lana sabiyyun yajiddu wa la faqirun yajiddu yace mun zo maka ya rasulullahi ta kai ta kawo babu yaro wanda ka iya kuka a dikarar kuka ne saboda yunwa raƙumi bai ke kuka a ƙarar kukan shi saboda yunwa wa an shi shirar ya fara waka yana asali na ka wani asrafu da ma da banu ha wa kan shugi da ummu sabiyi a littafili wa an ka bi kafai fata tikaratan min al-ju'i hadda ya kai ga mahallin shahidi wa laysa lana illa ilayka firaruna wa ayna firarun nas illa ila rusuli yace ya rasulullahi ga mun taho gare ka muna neman mafaka domin al'umma ba ta da inda za ta fake illa idan rasuli sai wajen manzanni to bari mu ci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi dan bid'a ko mushriki kai ina ka kai Allah dan me zaka ce ga manzanni ake fakewa manzo Allah bai ce haka ba a shi wannan bai tutan ma caji suka yi manzo Allah fa kama yajru ridahu hatta sa'ida min ba manzo Allah ya tashi sassa sassa sassa istidarin sa istidarin sa yana jan kasa rida'in sa yana jan kasa haiki hau bari sai ya daga hannu haka sai na Allahumma tsina zaifan mughizan mari'an zadaqan dabaqan ajilan ghayra ra'in nafi'an ghayra ra'in bitu bihi al-zar'a wa tudirru bihi al-zar'a wa tuqi bihi al-ardha ba'da mawtiha Allah Allah ya ce Allah ga mu gare ka Allah ga mu gare ka Allah ga mu gare ka ka ba mu kaza ka ba mu ruwa yanzu yanzu ba da jinkiri ba ya ban haka ke ba mai amfanarwa ba mai cutarwa ba wanda dabbobi za su samu hantsa su ta cika a samu abin shi duk Allah Allah da ne ta ke ta zana ma Allah an subnu malikin yace wa ma radda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadayhi hatta alqati as-sama'u bi arwaji da manzo Allah ya haka din nan to bai yi haka ba sai da zama take shi ba take yanzu yanzu Allah ya karba manzo Allah kuma me yasa aka tawassuli aka yi da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam aliyu wannan magana walaysa lana illa ilayka firaruna wa ayna firaruna illa ila rusuli wannan mahdu istighafat sannin istighafat aka yi da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam har wa yau ya inganta a mustadrak na al-imam al-hakim mustadrak na al-imam al-hakim hadisin Usman ibn Hanif Usman ibn Hanif babban sahabi Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wata rana saboda lokaci ba sai na karanta nassin hadisin ba amma ga abinda Imam al-Hakim ya rawaita yace عثمان بن حنيف ياتي إن رجلا بريرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعو الله تعالى أن يعافيك yace ya rasulullahi ai ma addu'a Allah ya warkar da ni gani ban gani ban da dan jagora ko ban da lafiya abun ya bai goma da goma maza Allah sallallahu alaihi wasallam ce in ka so in roƙan ma Allah wannan makanta da rashin lafiya sai da zama ɗaukaka daraja gare ka ran tashin kiyama in kuma kana so ma addu'a yace ya rasulullahi ni dai ina son biyu eh ai man addu'a in warke ko in samu wancan na tashin kiyama sai maza Allah ya ce sai kai alwallah fa amaru an yatawadda فليمسن له الوضوء فاسأل النجم ليصلى ركعة بولده بهذا الدعاء يوانا الدعاء اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك في حاجتي هذه اللهم شفعه في وشفعني فيه kaji ya ubangiji inni as'aluka wa atawajjahu ilayka manzo Allah kake koya mara lafiya da yake in kai raka a biyu ga addu'a da zaka yi manzo Allah ya bashi addu'a ya koya mai addu'a tawassuli as'aluka wa atawajjahu ilayka bi nabiyyika Muhammad sannan kuma ga istighatha kan gaba ya Muhammadu inni atawajjahu bika ila rabbika fi hajati ya rasulullah na sa ka gaba akan wata bukata ta اللهم شفيني بي اللهم شفيه بي وشفيني بنفسي الإمام الحاكم يجي هذا حديث صحيح وانا حديث إن كتبه كرويك الحافظ الذهبي daga cikin manya-manyan almajiran ibn taymiya kuma an san matsayin zahabi shi ne wanda ake cewa wafa ko zahabi to zahabi din nan abin da yake cewa inna hadha hadithu sahih nan sun sun hada da shi da imam al-hakim yace hakim yace sahih ne shi ma zahabi yace hadithu na sahih ne to ka ji wannan hadisi ya inganta to ko ba komai wanda hadisi ka ya isa tabbatar da wasu manzo Allah ya yi tawassuli ya koyar da tawassuli to Allah ne kake nema bayan to ana cewa in daga sai daga sai a ce to ai shi hadisi in bai turuwa sai a ce to ai iya katta rayuwar manzo Allah bayan manzo Allah ai ba a tawassuli an ji wanga to ai mutum Allah bai na raye kaka ce to bayan ya yi wa Fatima alaihi salatu wassalam ai yana raye kama yana rai ya sahabbai suna irin wannan tawassuli domin imamu at-tabarani ya ruwaito shi dai usman bin hadisin din nan wani bawan Allah ya tawo wajen shi na kamun kafa yace ina da bukata wajen sarkin musulmi sai na usman dan affan hadisin sai na halifan sai na usman nan sai na bakar ya wuce sai na mu ya wuce lokacin sai na usman hadisi aka tura yana da bukata amma hidimomi ba su bari sai na usman ya ganshi sai zo ya kamun kafa da Usman bin Halifa to Allah ka samu baki ko ko Halifa ya samu gani na ina da bukata sai ce jika da Allah ya alwala sai sai koya mishi wannan Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilayka bi nabiyyika nabiyyir rahma ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam inni atawajjahu bika ila rabbi hayya zuwa karshe ya yau sallah ya sallah raka ya alwala ya sallah raka biyu ya addu'a ga sai ka san mu gidan sarki musulmi yana zuwa cikin su ne a ce shigo sai na Usman bin Affan radiyallahu ba wannan na ce ba zai shigo yana shigowa sai abu kata kaza ne yace ya hada shi da wanda za a biya bukatun ta sai da ya hada Usman bin Halid ne yace na gode na gode ba dan da ka sa baki ba ta hali ba zai saurare da ba yace ai ba baki na sa ba yace to ni aka yi yace kaji kaji wata rana muna fadar manzo Allah sai ga wani mara lafiya ya taho ya faɗi bukatar shi maza Allah ya ce sai kai alwala kai sallah raka a biyu koya mai addu'a da na fara ka ji dalilin biyan wannan bukatar to ina da cewa bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce kuma ba a yi kaga wannan magana ba ta tabbata ba ko kadan kai annabi sallallahu alaihi wasallam ayi da usuli da shi ma kafin bayyana shi fakari shi ayi da usuli da shi annabi adamu alaihi salam annabi adamu alaihi salam lokacin Allah ya kalle shi ta ce sai sai ya ci da ya ci sai ya rika tattawassuli imam hakim a mustadrak shi ma kawo shi hadisin watan hadisin sai dan gurbin kadabi sai da gurbin kadabi shi ya ji daga manzana manzana ce dan maqtarafa adamu an qadiha قال يا ربي بحق محمد لما غفرت لي لما غفرت لي الله ina roƙonka da haƙƙin Muhammadu ka gafarta mai ita ce da nashi Allah ya alimu kaifa arafta Muhammadan wa lam akhluquhu ya kasan Muhammadu da mahalici wa shari'a shi ba قال النبي آدم يا ربي لأنك لما خلقتني بيدك ونفعت في من روحك رفعت رأسي ورأيت على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله abin da ya sa ne ta wasuli da sunan nan ba na san shi bane amma tun da ka halice ni ka busa mara in daga kai na farko abin da gani a matsayin yau a yanzu la ilaha illallah muhammadu rasulullah yace fa alimtu annaka lam tuqil ila ismika illa ahabba al-qalbi ilayka sanan na san ba wanda zaka raba sunanka da nashi sai wanda kake so a halittarka Allah ta'ala ya ce sadaqata ya adamu innahu la ahabbu al-qalbi ilayka kai gaskiya adamu lalle shi da fito a halittarka kaf fadquli bi hajjihi fa inni qad ghafartu lak daga yanzu ma duka tashi addu'a kai kai ta roƙona da haƙƙi na ma gafarta ma wagga kuma nan gaba ma an baka wani da Muhammadu ma kada ka tuka sai Allah ta'ala ce bari ma ka ji wata kari wata baka sani ba wannan Muhammadu da kai wata tawassuli da shi ba dan shi ba da halice ka subhanallah kuma hadisi ingantacce a harjo a harjo bil hadith mustadrak wa sahahu imam al-hakim yace hadisi ingantacce al-hafiz as-suyuti a cikin al-qasa'id al-kubra ya goyi hadisin wannan hahawu yace hadisin ingantacce الإمام البيهقي دلائل النبوة shi imam al-bahaqi abin da ya shafa tasirin da la'ilin nubuwa ya ce bai kawo hadisi mutum ya yi alkawalin bai kawo hadisin karya cikin da la'ilin nubuwa to ciki ya kawo na hadisi na tawassulin annabi adam da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam sannan al-qustulani da zarqani a cikin mawadibul ladiliya da sharhin mawadibul ladiliya na zarqani duk sun tabbatar da sun yi tasirin hadisin sun da hadisin gatacce surki ta kifi da surki a cikin shi fa'u tsika fi biya su kare sanar yace hadisin ingantacce ne ya shiga ya fita ko'ina ya tabbatar da inganci nuruddin haisami a majmu'u zawa'idi ya tabbatar da wannan hadisi yace tabarani ya rubuce shi a cikin awsat da sahih sakan ibnu abbas radiyallahu anhu to duka dai waɗannan sun tabbatar da kaga waɗannan hadisai suna tabbatar da watan tawassuli da manzo Allah sallallahu ta'ala sallam ya inganta ya tabbata ya tabbata ya inganta sannan idan muka koma maganganun ayyuma ayyuma manyan manyan malamai waɗanda dukkan sun tafi akan tawassuli mashruqi ne kuma ya tabbata shari'a ce kuma abu ne mai kyau daga cikin su akwai al-hafiz ibn hajar al-haytami al-makki a cikin al-jawhar al-munazzam maganar da yake bari yake min khurafati ibn taymiyya allati lam yaqulha alimun qablahu wa qala biha bayt ahli al-kitab mutlaqan annahu ankara al-istighafata wa tawassul bihi sallallahu ta'ala alayhi wasallam wa laysa dhalika kama abta bihi bal tawassul bihi hasan fi kulli hal قبل خلقه وبعد خلقه في الدنيا والآخرة. الله! يجينا بالخرافات kirkire-kirkire na ibn taymiya da ya kawo waɗanda bai da malami guda da ya riga cikin shi ne maganan nan ta tawassuli inkarin tawassuli da ziyarar manzala da istigar da manzala da ce min kurafati yana da kurafati shi wato yayaye shi da kirkire-kirkire shi wanda bai da wani malamin da ya riga shi cikin wannan magana in kuma akwai malamin a kawo shi shekara ɗari takwas tsakanin shi da shekara ɗari takwas duk ba malamin shekara ɗari takwas sannan ya kawo ya ce tawassuli da manzo Allah hasanun abu ne mai kyau in ji ibnu hajar da haidali al-bakki fi kulli hali kuma cikin kowane hali lokacin da manzo Allah yake a kaidin hayati da bayan yayi wa fati duk Allah tawassuli da shi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam sai ya kawo wannan hadisi ya ce dan hadisin da hakim ya rawaita kuma ya inganta shi wannan hadisin da muka kawo na tawassulin annabi Adamu da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam shi ba ka wuce kuma yake hadisin gatacce sannan taqiyyid bin subki shi ma taqiyyid bin subki ya kawo hadisan tawassuli da yawa kuma ya kare tawassuli da hadisan na sunna annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam abin da suke yake cewa idan annahu ya juzu wa ya hasulu tawassul wa istighathatu wa tashaffu bin nabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ila rabbih subhanahu wa ta'ala yace ai ko su da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abu ne mai kyau istighatha da manzo Allah abu ne mai kyau a yi tinka kamun kafa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abu ne mai kyau wa jawazu zalika wa usluhu min al-umur al-ma'luma yace ba ya su ganin su wai magana cewa ta wasu ne halal ne ba sai an je wajen manyan manyan malamai ba har kanana kanana ma karatu ya gangaro gare su sun ka haka yace shi kulli bidini duk ma'abucin addini ya san da wasu ne da manzo Allah watan da annabawa ma wannan al'amari ne kuma wasu yayin salafin salihina kuma sira ce matafiya ce ta salafu salih wane da ta ƙiji sulki ta ƙiji sulki shi ne babban malamin da suka haɗa zamani da ibn taymiya ibn taymiya ya san kowa ne ta ƙiji sulki zamanin su guda kuma yana jin jina mai dan ya ce duk malaman da sun kai ne raddi kai irin waɗannan kaso barorin cewa ya yi babu malami da ya mayar da yin mutum guda ba ita shi ne sauki ita marar da alayya fasihun illa sauki shi sun malamai sun malaman ne shi ba malamai bane amma da sauki malami kuma ya mayar shi ne wanda za a ji kai madinina da aka naɗa shi limanin babban masallacin dimashka yana mai yana mai wato waka yana da ya hadi da al-umawiyyi umawiyya lamma anahu al-alim al-bahr taki wai yana jin yana taya mimbarin masallacin dimashqa yana taya shi murna da aka bashi limami mallami gulbi da ilmi mai tsorano haka zahabi yake yi ba fakijin su kira fakijin su ya tabbatar da wannan saboda ana ce min lokaci ya yi amma gobe insha Allah za mu ci gaba daga malamai don mu tabbatar da cewa duk malaman duniya kafin suna tare da cewa tawassuli halal ne tawassuli abu ne mai kyau tawassuli sunnatun min min min sunnati sallallahu alaihi wasallam sunna ce daga sunnonin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka kada a rudu da wasu maganganu na rashin hujja kuma kullum kuka da wannan an tsaka da ko da muka da amsa ta ita domin ita tambaya me cewa ba a yi don Allah kawo hadisi ko dalili kawo aya ita ta kawo aya ba dalili ko kawo aya shi hadisi kawo dalili to don Allah ya yi matan a ce annabi ya yi kuma kana cewa shirka ne annabi ya umarni a yi kuma kana cewa shirka ne to Allah ya ce wala taqulu لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون الله يجازيهم الله يمنع موافقة الله يزال داتي الله يزال إيكم بين غسيا لأيدي لإيكا الله يزال إيكم غنين غسيا لإيكا الله يزال إيكم غنين كريا لكوشي مدى ونصر سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم sallar Allah ka bamu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya don musamman annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ubangiji Allah ka ba kasan mu zaman lafiya Allah ka ba kasan mu zaman lafiya Allah ka ba kasan mu zaman lafiya Allah ka ba jihar mu zaman lafiya Allah ka zauna da jihar mu lafiya Allah ka zauna da jihar mu lafiya dukkan tashi tashin hangula da fitintunu Allah ka dauke mana a jihar mu Allah ka tabbatar da aminci da karuwa arziki da yalwa da kyakkyawan shugabanci a cikin wannan jihar alfarma annabi sallallahu ta'ala sallam kuma Allah ka jagoranci ga waɗanda suke والجاغورنتي ولجا الله تعالى مسجاغورنتي لآدلتي وحفرنا النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم Allah ta zauna da kasan mu lafiya tashi tashi an kula da kasashen musulmi ke fama da shi Allah ka yaye mana Allah ka yaye mana bijari sayyidina wa maulana rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahman wa bil abai akwai lokacin da ake sabo to bismillah
sakonni ne daga mutane daban-daban wani bawan Allah daga Moriki ya yi da naira ɗari biyu yana son a yi ma ainihin mahaifiyarsa addu'a ba ta da lafiya Allah ya ba ta lafiya shi ma wani daga Moriki din ya aiko yana so a mahaifinsa addu'a da Allah ya warsu ba sannan kuma shi ma wani bawan Allah ya ba da sadakar naira ɗari biyu yana so a mahaifiyarsa addu'a ba ta da lafiya sannan al'ummar mutanen garin bayan banki suna neman malami musu addu'a domin suna fama da matsalar kulawa da amai wani bawan Allah shi kuma yace yana fama da matsalar gidan haya yana so malami ya mai addu'a alfarman manzo Allah subhanahu alaihi wasallam Allah ya bashi gida na kanshi wannan sun ne sabu na gaske
insha Allah za a rufe tasiri kamar da aka saba na wannan shekara a ranar alhamis insha Allah wannan mai zuwa 27 ga Ramadan za a rufe wannan tasiri kamar da aka saba wannan da ake gudanarwa a nan masallacin ruwa za a rufe shi a masallacin Juma'a da tudun wada ranar alhamis karfe goma na safe insha Allah sannan in mun kare kuma za a dunguma zuwa masallacin cikin gari inda sai malam mustapha fahimi yake gudanar da tafsirin sa can ma za a yi katanan nashi a babban masallacin jima'a na kofar gidan sarki a karfe goma sha biyu na rana insha Allah duk dai ranar alhamis din Allah ya nuna mana da alfar ma annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam wadannan bayan da suka roki addu'o'i ubangiji Allah ka biya bukatun su mai neman gida ubangiji Allah ka bashi gida Allah ka bashi wurin zama Allah ka yalwata mishi Allah ka goyi mishi abin da zai yi alfar ma annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam duk wanda ya zo da wata bukata a nan wanda ta yi nauyi da wanda ba ta yi nauyi ba ubangiji alfar ma alqur'ani alfarma wanda aka sauka mana alƙur'ani ubangiji Allah ka biya mana Allah ka biya mana Allah ka karbi ibadun mu Allah ka karbi ibadun mu waɗanda ke taimakawa a cikin sha'anin watan ilimi da addini wani Allah ka karfe su Allah ka tsaya musu da alfarma na sallallahu ta'ala alaihi wasallam Allah ka tsaya musu Allah ka kara arzukan su Allah ka kara arzukan su Allah ka kara buɗa musu Allah ka kara musu fatahi ya sayyidina maulana rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama فاتها مع صلاة الفاتح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين